والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau sha biyar ga watan ramadan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1445 wanda kuma ya daidai da 25 ga watan uku jiran miladiya 2024 ci gaba da karatun wani tafsirin alkur'ani mai girma don ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 33 cikin wannan sura na albarka suratu annaji yau za mu tashi a wannan ayan insha Allah 20 ne ko 30 20 ne ko 23 na kama haka akwai na farko za a yi hakuri yau karatu ya cikin masallaci ake ji saboda mun zo mun samu ana jarar spiko wanda in banda Allah ya taimaka ma komanda zo da wuri da cikin ma ba za a samu ji ba wanda watakila masu kula da masallacin ya kamata su gaya musu da sai an tashi a karatu ya kamata su fara zuwa kafin la'asar insha Allah karatu ma da labari sun kammala su wannan kenan sannan abu na biyu kamar da muka magana tun kwana uku da wuce malam isa wali wannan iyalinsa aka mata aiki kuma ya zama dan ba lafiya yana medical center ita kuma ta ma tana asibiti mun yi waya da shi yau da asuba wuraren karfe biyar yake ce min yau ne za a sallami matar dan asibitin ma daban-daban suke inda nake da ba inda dan ma yake da ba so yau za a sallami matar amma za a mai da ita medical center saboda yaron ya fara samun sauki ana bukatar ya zama tana kusa da shi zai iya fara shan nono muna addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya gaba ɗayan su ya sa ya zama kafara shine wanda yake zama a nan kuma na faɗa yawanci videos clip short clip da ake ɗauka ake yaɗa wannan yawanci ake shi kenan da kayan wani magana kama aljani zai yanke wurin sai ya shi a duniya allah sa ka mishi da alkhairi akwai abokin su malam usman wannan da muke tare da shi shi ma da aka ke da dafin mahaifinsu muna ta addu'a allah ta'ala ya kubutar da shi har yanzu ba a sake shi ba yana hannun su waɗannan mugaye muna tawassuli da wannan wata mai albarka da ibada da muke a cikin wannan wata mai albarka allah ta'ala ya fitar da shi daga hannunsu da kuma kubutar da shi a cikin aminci duk waɗanda suke hannun yanki dinamin Allah ta'ala ya sa a sako su da rahaman shi sannan akwai ɗalibai da aka sace a kaduna da muka yi ta magana kwanaki wajen almost su ɗari uku da yanki dinamin suka zo makaranta suka kora su suka tafi da su to kusa Allah cikin taimakon shi an sake su gaba ɗaya dukkan su gaba ɗaya an sake su eh gaba ɗaya an sake su wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske kuma muna jinjina wa musamman shi nsa malam nuhu ribadu da kokarin da yi wanda ko shi gwamnan kaduna da ya fita sanarwa an sake su ya ce bisa kokarin mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro a national security advisor malam nuhu ribadu allah ya saka masa da alkhairi yana daga cikin abin da ake jinjina masa wajen kokari ya za a samu zaman lafiya arewa a duk wanda ya san malamin ribado mutum ne kwarai mutumin kirki ana masa kyakkyawan shaida da ka san duk kirkin kan kashe gwamnatin najeriya sai addu'a sai dai kai abin da za ka iya duk inda ka zo da kirkin mutane yan uwanka ne ma za su fara yakan ka yan uwanka ma kila in yankin ku musulmai ina fata an gane yawanci shine challenges da suke samu da Allah ta'ala ya taimake su musamman da Allah ya hada shi da abokantaka da sanata shehu buwa wanda sanata ne dan bauchi sanatan da ke wakiltar bauchi ta kudu wallahi inda a ce muna da sanatoci duk jiha kwaya ɗaya irin shi da arewa an ci gaba ba mu san wani sanata da muke kyautata masa zato a yanzu a najeriya mai kishin musulunci kamar shi ba kuma shi tun kafin ya zama sanatan dama haka ne kuma allah ya kaddara ya zama sanata na bauchi ta kudu duk abin da ake ɗin nan kusan gudunmawar shi da muna addu'a allah ta'ala ya kare shi daga sharri masu sharri don musamman makiya sun sa shi a gaba musamman kan suna jin haushin shi to duk abin da ya shafi arewa da musulmai to sai da karfin shi ya gane wannan yana bukatun addu'a Allah ya kare shi daga dukkan sharri ya kuma kara mana irin su dewa a cikin gwamnati akwai tambaya guda ɗaya da aka yi jiya mutum ne na harkar kwaya sai ya zanto ya tuba ya dena to kuma da yan kwayan suna bin shi bashi to ya za a yi Allah musa to kun sa annabi ya bada hukunci na kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ke bugarwa yana ɗaukar hukuncin giya giya kuma a musulunci haramun ne da nassin qur'ani da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko domin wani daga cikin malamai ke cewa idan ka ce a abubuwan da suke sa maye ba za su da hukuncin giya ba saboda qur'ani ya yi magana ne akan giya sai ya ce da sai mu ce da giyar da qur'ani ke magana a kanta a lokacin da aka saukar da ayar ba da masara ko dawa ake yin ta ba ana yi ne da inabi ina fata an gane to saboda haka abu shi yasa annabi ba da ka'ida kawai ana maganan bugarwa ne an gane ku duk abin da zai bugar in dai ba bugarwa na larura ba kamar anesthesia da ake mutane za a musu tiyata ko makamancin haka za ka hankalinsu ya ɗan fita wannan ne kawai aka halatta duk abin da zai ɗauke maka hankali in ba ta hanyar larura na likitanci ba a musulunci haramun ne ina fata an fahimci wani abu da kyau to saboda haka malamai suna da tattaunawa game da hukuncin ni ne na sai giya ko shi ne sai giya yawa da ya sai giya ba shi to tsaban bala'i shi sai ya sha ko bai da kuɗi sai ta wurin mai biya sai ya bashi bashi da ya bashi bashi ana nan ana nan bai biya ba sai allah sai shirye shi ina fata an gane allah ya shirye shi ko kuma shi ne ke sai da giya ya sayarwa wani bashi kafin ya biya shi shi sai tubai dai da sayarwa dukan su biyu na mai hukunci shi zai karfi bashin da yake bi na giya a biya shi ko kuma wancan da ake bin shi bashin giya zai biya kun gane magana kamar ba ku gane ba da shiga to duka bangare guda biyu ko ana bin shi bashin giya yanzu kuma ya tuba ya daina sha ko kuma shi ke sayarwa yana bin wani bashin giya bai biya shi ba shi ya tuba ya daina sayarwa ya hukuncin wannan to malamai suka ce idan ana bin mutum bashin giya ya saya bai biya ba sai ya tuba ya daina sha to idan mai bin shi bashin giyan musulmi ne ba zai biya shi ba don cinikin dama harama ne amma in mai sayarwar kafuri ne ba musulmi ba ne ba to wajibi zai biya shi don shi abun cinikin halal ne kun gane bambancin abu yawwa idan mai bin ka bashin giya lokacin da ka daina sha shi ba musulmi ba ne dole ka biya shi ko da ka tuba ka daina amma in musulmi ne ba za ka biya shi ba hakan idan kai kuma kana bin bashin giya ka siyar dai ka tuba ka da siyarwa idan wanda kake bin musulmi ne bai halatta karba ko da ya dawo maka da shi ya ji ka tuba saboda gulma ya zo ya biya ka wani ko saboda wannan ma zai zo to al'asulu shi ne bai halatta ma ka karba amma in wanda kake bin ba musulmi ba ne biya ka karba kun gane hukuncin ko yawwa kamar yadda aka ce idan mai bin ba musulmi ba ne ba ka biya shi haka in kai ma wanda ka bin ba musulmi bane ba ya biya kan karba ina fata an gani wannan shine abin da malamai suka tattauna cikin littattafai insha Allah Allah ta'ala ya samu dace daga sai masu addu'o'i wannan za mu saka cikin ƙarshen karatu insha Allah arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan bayan Allah lissafa lata da uzza da manata a matsayin manya-manyan gumakan larabawa sai ce in hiya illa asma'un sammaitumuha waɗannan ba komai bane face sunaye ne da ku kuka dinga ambatan waɗannan gumakan da shi wa aba'ukum hakanan ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja akan cewa waɗannan gumakan masu nan sulata da uzza ba to malamai sun tattauna shi ne cewar kalmar Allah ta din saboda tsaban kafirci irin na kafirai na wannan lokacin Allahu sai suka mai da shi Allah ta bi mana allahu namiji allah ta mace ina fata an gane al'uzza daga al'aziz al'azizu namiji al'uzza mace haka manata shine almannanu almannanu sunan allah ne suka ce almanata kuma allah mace kaga duk wannan tsantsan kafirci ne da kangarewa allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa allah ke ta sunaye ne kawai da ku kuka saka musu ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann sannan kuma wani ƙarin bayani asalin shi Allah ta dinnan wasu daga cikin malamai suka ce an yi wani mutum ne a daga cikin kabilun larabawa shi aikinsa shine yana samun abin nan dabino ya tsumi na dabino idan ya tsumin dabino sai yana rabawa alhazai masu zuwa aikin makka kusan tun lokacin jahiliya ana zuwa aikin makka saboda suna girmama ɗakin ka'aba to idan suna wucewa zai na ɗauka yana ba su suna sha ina fata an gane to daga nan suka bayan ya ban duniya allah ya karɓi rayuwar shi sai suka yi mutum mutumin shi ko saboda karrama shi to daga nan kuma a kwana a tashi sai ya koma ana bauta mishi ina fata an gane yana daga cikin shi yasa illan yin mutum mutumin dan adam ko da ku kuni da kyakkyawan niyya a kwana a tashi zai koma matsala ke sa hatta hotunan malamai da ake amanna a jikin mota ko a jikin babur ko a cikin gidaje wallahi haramun ne domin zai kai ga ana shirka da su malamin kowane ne kuma malam ibrahim yas ne malam bakar mahmud gumi ne kowane ne kun gano abin da kyau a dinga fostan wasu shekunai ana mammanawa jikin motoci ko jikin gidaje ko kaza wannan abin baya halatta saboda mutum na itikadin kama akwai wani alheri da zai faru ga wannan abu akwai wanda ya ce wa idan ka manna fa ko barawa bai zai shiga gidanka ba ina fata an gane ko barawa ba zai shiga ba to shi na wani barawa da ya tashi shiga wani gida an manna irin wannan hoton sai ya ɗaya hoton ya yi yaga ya ibi abin da zai ba kuma ya fita to shi sa haramun ne wanda a gabana akwai wani malami da yake cewa in aka manna hoton wani a cikin mota ba za ta taba yin hatsari ba kaga wannan shirka ne ya kun fahimci na abin da kyau shi sa duk waɗannan abubuwan shine asalin bautan gumaka a duniya hatta farkon bautan gunki da aka fara yi bayan barin annabi adam duniya kafin allah ya turo annabi nuhu wasu manya-manyan waliyya aka yi bayan allah na gari masu imani da salaha da suka mutu sai aka yi mutum-mutumin su saboda tarihi wasu saboda kar a manta da su 'yan bayan suna tunawa da 'yan bayan kuma suka zo aka ci ai waɗannan wasu na kusa da allah ne ana ta ƙara musu girma ana har aka mai da su kai ai kusancinsu da allah ya kai ma a roƙe su sai su su gaya wa Allah ina fata an gane shi sa Allah ke cewa wala ya uka wala ya gusa wa ya uka wa nasran wa kad adallu kathira to da ya gus da ya uk da nasra don mutane aka yi mutum mutumin su karshe aka fara bauta musu Allah ya ce in yattabi'una illa zan babu abin da suke bi kawai sai zato gaba ɗaya zato ne ka ce in an yi kaza kaza zai faru ko in an yi kaza za a samu kaza gaba ɗaya zato ne babu dalili na wahayi akan wannan magana Allah ce ma ta hawal anfus kawai da son zuciya abin da rai take so walaqad ja'ahum min rabbihimul huda haqiqa shiriya kuma ya zo musu daga ubangiji ga hujjoji na wahayi wanda annabi ke karanta musu amma sun kan gari son zuciya yana daga cikin babban bala'in da ke halakar da dan adam sai sa albin abi talib Allah kara masa yarda yake cewa mafi girman abunda yake saurin halaka dan adam shine son zuciya idan ka duba misali halin da muke ciki a Najeriya ai son zuciya ne jefa mu wannan abu haka da ko ba haka ba son zuciya ne da masu mulki da talakawa da yan kasuwa da malamai gaba ɗaya son zuciya shi yake lidin ɗinmu to duk lokacin da kuma ɗan adam ya bi abin da ran shi yake so to zai ga abin da ran shi baya so ina fata an gane to haka kuma wurin ibada duk inda aka saka son zuciya wurin ibada to ƙarshe za a yi shirka za a yi bid'a za a yi duk abin da ba shine abin da Allah yake so ba subhanahu wataala sai Allah ya ce am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula wa kam min malakin السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Ubangiji am lil insani ma tamanna am dinnan bi ma'ana bal suka ce amce wacce take ainihin munqati'a am lil insani ma tamanna ba duk abin da mutum yake buri bane yake samu ina fata an gane wanda shine fassarar da hatta al-imam ibn kathir Allah ya kara masa rahama ya tafi akai yace am lil insani ma tamanna yace ai laysa kullu man tamanna khairan hasala ba duk wanda ya burin wani alkhairi bane zai samu wannan abu ke sa wani mai baiti ke cewa ma kunnu ma ya tamanna almar'u mudirkahu tajrir riyahu bima tashtahi sufunu a takaice shine a rayuwa ka sani cewa ba duk burin da zaka yi bane Allah ne cika maka to akan haka sai kai hakuri inda burin ka ya cika ka gode wa Allah inda bai cika ba kuma kai hakuri Allah sai baka ladan hakuri idan kuma burin na alkhairi ne ka ba samu lada yasa shi musulmi babu hasara cikin kyakkyawan buri da zai yi in ma ya burin ya tabbata ya gode wa Allah ko kuma ya burin bai tabbata ba ya haƙuri ya samu ladan haƙuri sannan kuma ya samu ladan kyakkyawan niyya riba biyu kenan shine mana amlal insani ma tamanna akwai malaman da suka fassara shi akan ko kuma a'a sai mutum ya samu abin da yake buri ne zai yi imani wannan shine abin da malam ya tafi a cikin shi a cikin Allahul Bayan Allah ya kara masa lafiya amma dai amlal insani ma tamanna a tafsirin ibn al-usaymin haka na ibn kasir anan shi ma akan wannan ya tafi amlal insani ma tamanna ba duk abin da mutum ke buri bane yake samu sai Allah ce fa lillahi al-akhiratu wal ula da farko da karshe a hannun Allah yi Allah shi ya san jiya da shekaran jiya shi ya san ko gobe da jihi haka ne ko ba haka ba shi yasa duniyan tashi ce lahiran matashi al'akhiratu wal'ula al'ula za ta ɗauki duniya al'akhira kuma za ta ɗauki lahira wanda bahaushe ke faɗa ko kuma a ce farkon al- al- al'amari da ƙarshen al'amari lillahi duk mallakan Allah ne shi kadai baya kuma tarayya da kowa a cikinsu ya ce wa kan min malaki nawa nawa ne daga cikin mala'ika kisamawaci waɗanda suke a sama la tuguni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai amfanar da komai ba Allah na magana game da laraba wanda ke bauta wa mala'iku kusa hatta mala'iku a kuma su bauta musu kamar da kuma su bauta wa aljanu haka kuma su bauta mala'iku a kuma su bautan taurari kamar lokacin annabi ibrahim ya samu zamanin shi taurari ake bautawa mahaifin shi yana cikin manya-manya masu bautan taurari kamar da ƙur'ani ya ba mu labari allah sai ce to da yawa daga cikin mala'iku da suke sama ku sani cetonsu ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an yi azan Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman sha'u ga wanda Allah yake so a ceta wa yarda kuma ya yarda da shi cewa a cece shi to a nan ceto ran tashin kiyama ta kasu kashi biyu akwai a shafa'atul kubura akwai a shafa'atul sugura sai ga shi ko incident jiya shi muka yi a tafsirin mu na dare babban ceto ba wanda zai sai manzo Allah shi kaɗai tallata sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne yake da babban ceto ranar gobe kiyama zai ceci duk halittu ne gaba ɗaya ɗan adam da aljanna zai nemi Allah ya haƙuri a yi hisabi kowa ya tafi aljanna ɗan wuta ma su tafi wuta saboda idan aka tsaya a filin alkiyama shekaru arba'in Allah bai kula kowa ba ana tsaye kawai ga zafin rana ranar ko ba ta faɗuwa sai an yi 40 years rana tana tsaye cak kuma tana tsaye a tsakiya ba wata na tafiya ne ta ji za ta faɗi ta tsaya ba a ce kamar daidai karfe sha biyu rana a lokacin da ranar kuma za a sauko da ita ta zo kusan daidai kan mutane kwakwalon mutane na ta farfasa saboda zafi ko ba mutuwa inda da mutuwa ne ma mutum zai mutu ne kawai to an riga an gama mutuwa shi sa Allah ke cewa la yadhuquna al-mauta illa mautatal ula mutuwan nan ta duniya da an yi ta an gama ba wata mutuwa kuma to za a tsaya a filin kiyama a bala'i ya bala'i kowa ya shiga tashin hankali a lokacin da masu imani wasu daga cikin masu imani waɗanda yake ba 'yan wuta ba ne ba allah zai musu ilhama to mecece mafita a ji a roƙi manyan mutane man su je su ba allah haƙuri shi ne za a je gun annabawa annabi ibrahim annabi musa annabi isa kowa ya ce shi ba zai iya zuwa ba kowa na tsoron yau ya ce gaban Allah ya ce masa ne annabawa fa kenan yanzu dan Allah idan annabi Ibrahim Khalilur Rahman yana tsoron zuwa wurin Allah wani malami ne zai je babu babu wanda ya isa je gaban Allah ya ce ba wanda ya sai manzo Allah alayhi salatu wassalam idan aka je gunshi sai ce ana laha ana laha yace zai je gaban Allah ya faɗi ya sujjada karkashin al'arshin ubangiji ya ce zan yabi allah da waɗansu kalmomin da a yanzu ni ma ban san su ba a ranar allah zai saka mishi kalmomin kawai dinga faɗa su yi wa allah kirari to shi ne allah sai da shi kaɗa ga kanka idan annabi ya tashi daga wannan sujjada allah zai masa kalmomi guda biyu tak ya ce sal tuta washfa shaffa ka tambayi duk abin da kake so za a baka ka nemi ceton duk wanda kake so a baka ya ce ya Allah mutane suna cikin musiba bala'i yayi bala'i ai hukunci a sallami kowa har yan wuta ma suna so a yanke hukunci a kai su ta tsabar musiba to a rannan babu wanda yake da bakin magana in ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam to anan zaka gane babu wanda zaka rike in ba manzon Allah ba babu wanda zaka bi ka makalkale mishi ka bi shi duk inda ya shiga da duk inda ya fita sai manzo Allah sallallahu alaihi kar ka taba yadda wani ya rude ka wai shine wakilin annabi a ban kasa ran tashin kiyama zai tsallakar da kai wallahi ba gaskiya bane kun gane wannan abin da kyau to idan aka yi wannan yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta to daga baya kuma akwai ash-shafa'atu sugura bayin Allah annaba za su yi ceto mala'iku ma za su sannan duk wani mutumin kirki a aljanna zai ce ya Allah ban gawa ne ba a ce masa an yana wuta to in dai ya mutu baya shirka wani aikin sako ne kai shi wutan Allah zai ce to kana neman alfarma a fitar da shi ne ce Allah ya fitar da shi to dan Allah ya faranta dan aljanna rai sai ya ce to ka je ka nemi ceto a baka ina fata an gane yadda za ka je an ɗaure mutum wurin 'yan sanda ka ɗin alfarma a baka belin shi to haka a kiyama to nan akwai ka'ida na farko ya zamo bai mutu yana shirka ba shi ne ka'ida ta farko in ya mutu yana shirka ko annabi ba zai da shi ba to Allah ne alƙawarin ba zai gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka ba abu na biyu shine sai an nemi izinin Allah shi zai bayar yace a fidda shi to Allah kuma ya yarda da shi kenan dan ya mutu baya shirka daga nan za ku san hatsarin shirka kisa a guji duk inda mushrikai suke masu ainihin lalata imani to a wannan lokacin mala'iku Allah zai ba su daman ceto wani mala'ika yana kawo ziyara nan kullun na ganin ki anan ran tashin kiyama bai ganki aljanna ba sai ya nemi ceto ta ko ta mai kokari ya Allah wala an dan samu kuskure ne ai hakuri amma fa matsalar shine bayan mutum ya jima a wuta kisa kar ma ka yadda ka shiga wannan kilas ɗin ko ba haka ba shi yasa ka shiga aljanna tare da masu shiga ma addakhilina to a wannan lokacin yan uwa za su ce yan uwa da dangi da abokai da duk wanda ya kamata to idan aka wannan ceton aka gama kowa yi sai Allah ya tambayi yan aljanna akwai wanda bai ceto ba kowa ya ce yayi duk wanda ka cina ka cina wanda baya aljanna ka je ka nemi a baka alfarman ka fito da shi Allah sai ce to annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi salihan bayi sun yi sai ce saura ceton kuma rabbul alamin na mun ji daga cewa na yara kanana a shi ne na ce yan uwa kowa ya shiga ci shi ne yara kanana su ceci iyayensu ina fata an gane ya'ya za su ceci iyayensu da kowa da kowa kawai ceton yana shafan kowa har babban dama zai ceci zai ceci iyayen shi inda ya mutu ya shiga aljanna to wannan ceton da Allah zai akwai kuma ceton waɗanda da Allah ke cewa idan Allah ya baiwa mutum ya'ya guda biyu mace kenan Allah ba ta ya'ya biyu ko uku duk suka rasu suna kanana to waɗannan za su zamo katanga daga shiga wuta tsakaninta da su ina fata an gane shi yasa duk lokacin da Allah ya karbi ɗanka karami wanda kake bala'in so kai hakuri akwai abin da Allah ya shirya shi yasa akwai wani kwanan nan ɗan shi ya rasu ya zo kamar ya ruɗe yana cewa matan ne ma ta kashe ɗan maganganu kala kala irin ya za a yi mata ta kashe ranar Allah saboda yana bala'in son ɗan yana nema ya zari surutai kawai to akwai karancin tauhidi a wannan annabi fa yace idan ɗan mutum ya rasu karami wanda kake bala'in so uwa ne ko uba Allah na turo mala'iku wurin yace na karbi abun son shi mala'ikun su ce yayin wani hali ya shiga Allah na tambaya ne ba dan bai sani ba dan su zamo shaida sai su ce ai bawan naka yayi hakuri ya nemi lada a wurinka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma sai Allah ce to ku yi shaidar saboda wannan abin da ya yi ni kuma na ce a gina masa gida a gidan aljanna fasammuhu baitul hamdi ku sanya wa gidan gidan godiya sunan gidan kenan da kaga an rubuta gidan godiya a aljanna to na irin waɗannan mutane an gane ku to Allah ta'ala in aka gama ceto sai ke saura na shi shine annabi ya ce duk wanda ke cikin wuta in dai yana da imani daidai da ƙwayan zarra bai mutu yana shirka ba Allah zai ce a fitar da shi saboda rahaman Allah kawai a lokacin zai zama duk wanda yake ya mutu a musulunci za a fitar da shi zai zama ba wanda ke wuta sai mu shirkai da kafirai shi na annabi ce za a kai su su shiga cikin ma'ul hayati wani kogi ne a nan za su je su yi wanka saboda dattin da suke ebo daga jahannama ba za su iya shiga aljanna haka ba shi ne idan suka fito daga wannan ruwan kamannin su zai koma mai kyau amma duk da haka in suka shiga aljanna yan aljanna suna gane su ana ga yan cirani sun zo haka annabi ya ce ya ce wallahi in dai ka shiga wata ka fito to yan aljanna suna gane ka ga su nan fa sun yi so sai yau amma aljanna babu gulma fa ina fata an gane a takaicen takaitawa da shine wannan rahama ce ta ubangiji shine kasancewar babu wanda zai fidda kai ba mai kwatanka daga wuta ranar gobe kiyama sai imani da aiki na gari an gane ku Allah ya ce illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan ubangiji ya yi izini liman sha'u ga wanda ya so wa yarda kuma ya yarda da shi akan a cece shi sai Allah ya ce إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك واسع المغفرة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ubangiji ya ce innal ladzina la yu'minuna bil akhirati lallai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba laisamuna na mala'ikata suna ambatan mala'iku da suna tasmetal unsa suna na mata bi ma'ana suna kiran cewa mala'iku yayin Allah mata ne har ma suna sanya musu sunaye saboda me saboda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani kuma da ranar lahira ba wannan allah na magana ne da kafiran makka waɗanda suke cewa mala'iku 'ya'yan allah ne kuma mata mun karanta cikin kwana biyun nan to allah ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba su imani da ranar lahira ba laysamuna na mala'ikata suna ambaton mala'iku tasmiyatal unsa da sunaye na mata wa ma lahum bihi min ilm allah ce ba su da wani ilimi ba su da ilimi kan abin da suke faɗa cewa mala'iku mata ne ko maza ne ko wane ne kawai sun gina abin da akan jahilci da son zuciya Allah sai ce in yadda biyu na illa zan babu abin da suke bi kawai sai zato gaba ɗaya shirka da bidiya an gina ta ne akan zato duk tatsuniya ne ina fata an gane duk kawai kunji kunji ne an yi mafarki an kawo kaza an kawo kaza duk lokacin da addini ya koma mafarki an samu matsala haka ne ko ba haka ba shi yasa mafarki baya zamowa dalili a shari'a musulunci in ba mafarkin annabawa ba kisa tun da annabi ba duniya alaihi salatu wassalam an samu matsaloli an samu damuwa kala-kala babu wani sahabi da ya ce annabi ya zo ya ce ga abin da za a ci kun gano wani abin da kyau dan allah ko wanda ya kamata annabi zo kunshi sama da sahabbai a cikin bacci babu ga matansa suna raye nana aisha ta yi shekaru aru aru bayan mutuwar manzo Allah sallam kafin ta bar duniya amma ba ta taba cewa annabi ya zo ya ce min ku yi kaza ko ku bar kaza ba ina fata an gane ga sayyidina Ali bin Abi Talib babu ran da yake a matsayin shi na kanin annabi kuma wanda annabi ke kauna babu ran da Imam Ali ya ce wai annabi ya zo ya ce min ayi kaza ko a bar kaza ga jikokin shi Hassan da Husaini sun shiga damuwa kala kala da matsaloli har ma suka rasa rayuwarsu babu ran da wani ya ce annabi ya zace ne kaza yanzu ka ɗauki sayyidina hasan guba aka ba shi ya ce mutu amma annabi bai zo a mafarki ce karkace ba kun gane wannan abin da kyau ga sayyidina imamu husaini allah mishi rahama allah ƙara masa yarda sayyidina husaini a lokacin da aka yaudare shi ya bar madina koma iraki da zai kama hanya ya tafi su abdullahi bin abbas da wasu daga cikin sahabbai su ibn umar sun ce masa karkaje ka karya suke maka mutanen iraki ba abin jadda ba ne ba haka suka yaudari mahaifin kama kai ma yaudarar ka za su lokacin shi kuma ya riga ya dauka da gaske na ya azuma kuma kaddara Allah ma sha fa'ala tun da ya bar madina har isa iraki yakan tsaya ya bacci shi da tawagan shi ga matansa da yayin shi babu ran da ya bacci annabi ya zace mishi kaza kun gane wannan abin da kyau wanda annabi yana kaunan su fiye da inda ya ce ma su ne shugaban matasan aljanna da hassan da husaini to sai bayan annabi ya bar duniya sahabbai sun kare an ma yi nisa su imamu malik duk ba wanda ya zo ya ce annabi ya ce masa kaza su abu hanifa su imamu shafi su imamu ahmad duk waɗannan iskancin ba sai daga ba aka same shi wannan ya yi mafarki wancan ya yi mafarki annabi ya kawo annabi ya kawo wallahi duk son zuciya ne waɗanda ya kamata annabin ya basu su ne sahabban shi ya zo ce na manta fa ban gaya muku kaza ba to a ƙara da abu kaza dan Allah ba sai ya kamata ba in akwai wanda ya kamata waɗannan ɗaliban nashi idan bai ba su ba ya ba wasu ya ci amanar su kenan sun ba da rayuwarsu da dukiyarsu da lokacinsu duk saboda addini sun taimake shi sun karfafe shi Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan da suka karfafi annabi suka taimake shi su ne mummune na gaskiya da duk wannan wahalar da suka sha a filin badar da tabuka da uhudu da khandar da wane ne duk a kashe su a kashe wasu ƴaƴa da abubuwa annabi bai zo a cikin mafarki ya ba su wata falala ba kaga akwai abin tambaya a nan yan uwa Allah ta'ala ya raba mulkin zuciya Allah yake cewa in yattabi'una illa zanna babu abin da suke bi sai son zuciya wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma in yattabiuna illa zanna ba abin da suke bi sai zato da tsammani wa inna zanna shi kuma zato da tsammani la yughni min al-haqqi shay'an bai wadatar da komai game da gaskiya in dai ana maganar gaskiya ne to ba a aiki da zato ko tsammani shi yasa Allah ma ya hana zato da nassin hadisin annabi alaihi alaihi salatu wassalam annabi ta iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadith iyyakum a hirdinku ina ja muku kunne wa zan ku guji zato yace fa inna zanna tabbas shi zato la yuguni min haqqi shay'a fa inna zanna akzabul hadith shi zato shine mafi ƙaryan zance domin kina tsammanin fa kaza ne to daga nan an samu matsala za ka yi ƙarya za ka yi kasafi za ka yi sharri amma akwai abin da bahaushe ke tawayi zato zunubi ne ko ya kasance gaskiya ne a wannan kalmar ba daidai ba da ita kuma zaton da aka hana shi ne zato na sharri ina fata an gane amma zato na alkhairi ya halatta ka ce misali yanzu aka zo aka ce duk zaton da ba sharri ba ne ba to ba haramun ba ne aka ce ina kwamanda na ce ina tsamman ya tafi duk kuma ran laraba ne to ko ya tafi ko bai tafi ba ba zunubi ba ne ba wannan don ba zagi ba ne ba sharri ba ne abinda na san yana yi ne na faɗa ko kuma ina kwamanda bayan isha yana masallacin daurawa ya je tafsiri wannan sharri ne to ko bai je ba ba laifi ne ba ina fata an gane ce na malam musa dage yana masallacin miyati ya je ɗaukan karatu to ko da bai zo ba ya tafi kasuwa ne wannan ma ba laifi ba ne ba to zaton da aka hana shi ne zato na sharri ina zaton fa wannan nan ɓarawo ne a ina zaton mazinaciya ce shi ne abin da musulunci ya hana kun gane ko ina zaton mai ya ce ina fata an gane to yau su uzan mummunan zato ne musulunci ya hana amma ba zato mai kyau ba Allah yake cewa in yadda biyu na illa zanna ba abin da suke bi sai zato wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato bai wadatar da kawai dangane da gaskiya fa'arid amman tawalla an zikrina Allah ce fa'arif ka kau da kai an manta walla an zikirina ka kyale wanda ya kau da kai dangane da ambatanmu wanda ya bar al'ur'ani ya bar hadisi ya bi son zuciya aka ce fa'arif manta da shi kau da kai ga barin shi an manta walla an zikirina ga duk wanda ya kauce ya juya wa ambatanmu baya kai ma ka juya masa baya walam yurid illa hayatar duniya masu irin wannan ɗabi'a walam yurid ba abin da yake buri ba abin da yake nufi illa hayatar duniya kawai sai rayuwar duniya isa da dama daga cikin masu halakar da mutane kawai duniya suke so da yawa yanzu ka ɗauki misali kamar a pastor tv joshua wanda ya mutu yan ko ba da nake ga ga waɗanda suke bibiyan abubuwa irin waɗannan sun san shi wani pastor ne a lagos asalin shi dan wando state ne wanda da shi da ire-irensu asalin su ma musulmai ne sai suka yi ridda suka zo suka zama billionaires a harkar coci wanda amma sun san karya suke irin kudin da suke da shi da abin da suke ginawa sun san abin ba gaskiya ba ne ba amma duniya suke nema shi yasa suka bi wannan layi kun gane ko shi yasa to akwai da dama daga cikin wanda suka halakar da musulmai ma da wata aƙida ko wani abu to dama duniya suke nema kuma sun samu to ba za su iya reverse su dawo baya ba akwai wani daga cikin manyan malamai yake ba mu labari Sheikh Zarban Allah mishi rahama shugaban jami'ar musulunci ta Madina wanda ya rasu shekarun baya kaɗan ya taɓa kawo ziyara Najeriya a wani gari a nan arewa suka ziyarci manyan malamai shi kuma yana ziyara yana zuwa wurin kowa zai je gudun yan izala da yan ɗarika da yan salafiya kowa zai ka masa ziyara inda ke babba ne a gari haka al'adar su take to sai suka je wani daga cikin manyan irin waɗannan malaman to dama yana da labarin shi sai yake mu tattaunawa da shi yanzu da kuka ce a yi kaza a yi kaza in ba ka gani abin da kuskure ne tun daga abin da qur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce ya kawo da zarban ya fara nasiya sai ga malamin yana kuka ce wallahi yana zubar da hawa ya ce wallahi mun san abin da muke ba daidai ba ne an gane ku to bayan zarban ya tafi sai kira manya-manyan ainihin yan fada muridai da waziran shi ya ce gaskiya ba akwai damuwa abin da muke kai ba daidai ba ne ba suka yi ca suka tashi suka saya suka ce Allah bai isa ba zai sa su abin kunya a duniya ina fata an gane shekara arba'in ana wannan abin ga matsayin da Allah ya bamu yau ka zo ka ce a to ina kake so mu koma wallahi suka convincing din shi cewa kar a yadda da wannan abu kuma haka abin ya muna fata Allah mishi rahama ya gafarta mishi to wannan shine abin da ya faru da sarkin Rome a lokacin da annabi ya aika masa da wasiƙa ya musulunta da aka karanta masa wasiƙan waɗanda suka kai sahabban ya ce a je cikin birni a nemo mishi wane ne wanda yake ɗan makka ne kuma ya sa annabi muhammad alaihi salatu wasalam sai aka dace aka je kasuwa ana yi kuwa sai aka samu abu sufyan ya zo yana wannan garin aka kira abu sufyan har fadar sarki ya zauna sarki na masa tambaya na ba da amsa shi wannan annabin naku da ya fito ya yake iyayen shi masu kuɗi ne ko masu mulki ce a iyayen shi ba kowa bane a makka talakawa ne ya ce to inda ɗan sarauta ne ko ɗan manyan mutane sai da ce mulkin gidansu yake nema ya dawo da shi sai ya ce to waɗanda suke bi shi talakawa ne ko manyan mutane ya ce wallahi talakawa ne ya ce to dama annabawa galibi talakawa ne mabiyansu da masu mulki da masu kuɗi ba sa musu biyayya sai ce idan aka shiga addinin ana fita yace in aka shiga ba a fita ba mu taba ga wanda ya shiga ya fito ba yace inda in an shiga ana fita sai na ce an je an ga abota illa da aka fito yace dama haka imani yake in ya zauna a zuciya kullum karuwa yake baya baya ya sake tambaye shi yace da shi tambaya masa kala-kala yaya ɗabi'un shi yake kafin ya zama annabi ce mutumin kirki ga gaskiya ga amana ga kaza duk abin da ake a makama na rashin mutunci shi baya ci haka ya taso tun yana karami har girma da ya gama ba shi amsa ya ce wannan annabi a take amsan da ya bayar ke ya ce wannan annabi bayan ya ce su fita ya kira manya-manyan waziran shi a fada to fa ga annabin ƙarshen zamani ya fito ya kamata duk mu yi imani suka ci haba ranka ya daɗe ai zai abin kunya ne matsayinka a duniya rom kama ce shugaba amurka haka rom take a wancan lokaci in an ce farisa da rom kama amurka da rasha ne a yanzu to a ƙarshe suka ce mishi sam kar a kuskura ya ce to ya haƙura ina fata an gane saboda ya tsare mulkin shi da matsayin shi da duniyar da allah ya bashi to shine wala mirid illa hayatid duniya duk wanda ke jagorantar mutane kan bata baya rufa ba abin da yake nufi da masu duniya Allah sai ce zalika mablaghuhum min al-ilmi wannan shine makurar ilimin su ai talabud duniya neman duniya wa sa'yu alaiha wa sa'yu laha da kuma aiki tukuru dan neman duniya huwa ghayatu ma wasalu ilayhi shine gaya shine karshen abin da suke nema kuma shine karshen wurin da za su je ma'ana yau idan ka ɗauki turawa Allah ya ba su duniya bincike suke ba dare ba rana haka ne ko ba haka ba sun ji har duniyan wata kai kana na abun da a zaune ko lawance baka je ba sannan ka liƙe-riƙe da suke da turawa da yan cena da indiyawa da wane ne sun jirgin sama ya dauke ka zuwa makka to duk wannan abin da suke zalika mablaghuhum min al-ilm shi yasa Allah ke cewa ya alamu na zahiran min al-hayati dunya Allah ba su sanin duniya amma kash wa hum an al-akhirati hum ghafilun amma dangane da lahira kuma sun gafala sun zama jahilai yanzu ka ɗauki elon musk wanda ke kawo kuɗi a duniya wani abokin shi ɗan ƙasa ko qatar ne ko dubai ya ce wannan ni'iman da allah maka ina sha'awar a ce ka musulunta ya ce a shi ba zai ce in na mutukan ba wuta zan shiga ba ta ai muna da yawa ba ni kaɗai ba ne ba abin shi ya fi kowa kuɗi a duniya shi ke da kamfanin tesla shi ke da twitter a yanzu da ta koma z ina fata an gane ko x sorry to wannan mutumin kaga Allah ya bashi duniya ya fi kowa kuɗi amma bai bashi musulunci ba har ma sha tunanin shi a tun da wutan mutane suna da yawa ba wani abu to in Allah baka imani ka gode wa Allah zalika mablaghuhum min al-ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili Allah ce tabbas ubangijinka shine mafi sanin wanda ya kauce daga hanyarsa ta gaskiya wa huwa a'lamu biman ihtada kuma Allah shi ne mafi sanin wanda yake kan hanyar daidai shi yasa wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito daga Aisha Allah kara mace da duk da hadisi ne fihi maqal annabi yake cewa ad-dunya daru man la dara la duniya ita ce gidan wanda ba shi da gida duniya ita ce gidan wanda ba shi da gida ma'ana duk wanda ba ya nema aljanna to duniya ne gidan shi kenan amma wanda ke neman aljanna kan ba zai bari duniyan ta dauke masa hankali da mantar da shi hikima halittar shi ba na sai Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna ayar da muka karanta a ƙarƙashin ta akwai hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam cikin ruwayan tirmidhi hadisi ne hasan haka imamun nasa'i ma ya ruwaito a cikin addu'an da annabi kai kace Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina ya Allah kar ka sa duniya ta zama ita ce babban burin mu duk lokacin da ya zama burin ka kawo duniya to ba abin da ba za ka yi ba dan ka same ta za ka yi kisan kai za ka yi tsafi za ka yi komai don ka samu duniya to annabi ce Allahumma ya Allah la taj'ali dunya akbar hammina kada ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman burinmu wala mablaga ilmina kar ka sa duniya ta zama ita ce makuran iliminmu shi yasa ce wa huwal khaliqu li jami'il makhluqat inji ibnu kasir Allah shine mahaliccin dukkan halittu gaba daya wal alimu bi masalih ibadihi shine kuma masani dangane da abin da yake maslaha ga bayan shi Allah ya fi ka sanin abin da zai amfane ka duk abin da zai amfane ka Allah ya sani abin da ba zai amfane ka ba ya sani yasa akwai abin da kana nema kana nema sai ka samu Allah ya hana ka ya san abin ba alkhairi bane a gare ka kila sabon abin zai sa ka rasa aljanna Allah sai ya hana ka ina fata an gane sannan yake cewa huwa alladhi yahdi man yasha Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama wa yudhillu man yasha ya batar da wanda ya ga dama wa zalika kulluhu an qudratihi duk wannan iya nuna kudurar Allah wa ilmihi da ilimin shi wa hikmatihi da kuma hikimar shi wa huwa al-adil shine mai adalci alladhi la yajuru abadan wanda har abada baya zalunci la fi shar'ihi a cikin shari'arsa ne wala fi qadarihi ko kuma cikin kaddarawansa duk abin da Allah ya kaddara babu zalunci a ciki duk abin da Allah ya shar'anta ma babu zalunci a ciki duk abin da Allah ya tsara adalci ne shi yasa idan ka ɗauki misali aihuwa ba ni'ima ba ne ba to idan Allah ya baka aihuwar zai iya zama ni'ima zai iya zama akasin haka akwai wanda 'ya'yan shi ne za su yi sanadin zuwan shi wuta to da a baka ɗan da zai kai ka wuta ai gwanda a hana ka kuma inda hanawan ƙi ne ga Allah da Nana Aisha a ce Allah baya santa Nana Aisha har ta bar duniya ba ta aihu ba ina fata an gane kuma matar manzo Allah ce to shi yasa in Allah ya bakan ko ya hana ka duk akwai hikima a ciki kai dai ka sallama wa kaddara wa Allah subhanahu wataala walillahi ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai na Allah ne wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa ma na Allah ne shi ke mallakan su shi ke iko da su li yajzi allazina sa'u bima amil karshen al'amari dai shine Allah zai sakawa waɗanda suke mummuna aiki daidai da abin da suka aikata Allah ba zai ƙara maka zunubi ba kawai dan baya son ka duk abin da Allah ya rubuta maka kayi kaza to kayi babu daɗi ba ƙari wa yajzi allazina ahsanu sannan zai saka wa masu kyakkyawan aiki bil husna da mafi kyawun sakamako ita ce gidan aljanna mafi kyawun sakamako da Allah zai baka a lahira matsayin ka na mai imani shine kare ka daga wuta ya saka ka a gidan aljanna ya ubangiji ka ba mu aljanna ka kare mu daga wuta ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci abinda mu karanta da dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana afuwa cikin 'yan kwanakin nan ga kuma zafin rana sake dawowa allah ta'ala ya ba mu ladan wannan ibada da muke yi ya ba mu haƙuri a kwana ta shi har an kwana sha biyar ko mu yi haƙuri musamman da fita da ake na zuwa karatu duk takun da ake lada ne duk lokacin da aka daga kafa allah zai rubuta lada in aka ajiye kuma allah ya kankare zunubi ai babu ainihin falala sama da wannan to allah ta'ala ya ba mu ladan abin da muke karɓa mana ya allah duk waɗanda suke da damuwa allah ka yaye musu ya Allah duk wanda ke da wata damuwa kowace iri Allah ka san shi Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke da wata damuwa kowace iri ce babba ko karama Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke cikin hali na kunci Allah ka yaye mishi ya Allah muna da bukatu a wurin ka kala kala Allah ka biya mana ya ubangiji wannan hali da muke ciki Allah ka fitar da mu ya ubangiji ka faranta mana duniya da lahira Allah ka mana albarka duniya da lahira Allah ka albarkaci zuri'ar mu Allah waɗanda suke da ƴaƴa da suke neman shirya Allah ka shirya da su ya ubangiji masu neman shirya ƴaƴa Allah ka shirya da ƴaƴansu Allah ka musu albarka waɗanda mazajen su ke cikin hali na kunci Allah ka fitar da su masu neman aiki Allah ka ba su na alkhairi yan kasuwa Allah ka musu albarka ma'aikatan mu Allah ka musu albarka Allah ka shirya da shugabannin mu Allah ka kamo da hannayen su zuwa ga abin da ke zai amfani mu duniya da lahira wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka yaye mana kuncin rayuwa ya Allah ka karba mana ibadunmu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم